أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da daurar wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malamin musulunci al-sheikh al-alim al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah wannan shine zama na biyu a cikin wannan rana ta uku a wannan daura muna 18 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 daidai da biyar ga watan biyar na shekara ta 2026 miladiya mun tsaya game da tahiya yanzu kuma za mu tashi wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda muna kusan ƙarshe na wannan littafi mai albarka na'am
الله الرحمن الرحيم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعود من الأربع ويجب عليه هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغتها وأن يستعيذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال
Imam Al-Albani ce wujubu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabcin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awudhu min al-arba'i da kuma neman tsarin Allah daga abubuwa hudu ويجب عليه في هذا التشهد ينا وجبا غريشي a cikin wannan tahiya as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wato yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad dhakarna fi at-tashahhud al-awwal ba'd ba'd sirriha yace mu ambata a cikin tahiyar farko wato wani sashe na wannan salati wa an yas'ida billahi ya nemi tsarin Allah min arba'in daga abubuwa hudu ya kulu ga yadda zai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama wa min azabil qabri ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar qabri wa min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar dajjal wannan abuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ne umarni duk mai sallah ya nemi tsari daga daggare su shi yasa wasu malamai suka ce ma wajibi ne mutum ya yi wannan addu'a ba mustahabi bane ko sunna wajibi duk wanda bai yi ba to yana da zunubi azabar jahannama in Allah ya kare ka da ita gobe kiyama ka ci nasara sai ce me ومن زحزح عن النار
فمن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة سنن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز سنن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
Allah subhanahu wata'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rayuwa sai ta mutu kowa zai mutu wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama haƙiƙa ana cika muku sakamakon ku a gobe kiyama wanda ya aika alkhairi a bashi alkhairi wanda ya ake shari a bashi zunubi sai ce faman zuhziha anin nari haƙiƙa duk wanda an ka kare shi daga shiga wata an ka nisantar da shi daga shiga wata jahannama faqad fas wa udkhila aljanna an ka shigar da shi aljanna ka same ka an cire ka daga list ɗin yan wuta an saka cikin aljanna Allah ce faqad faza wallahi haqiqa ka rabauta ka tsira yace wal hayatud dunya rayuwar duniya bata zamo ba illa mata'ul ghurur sai jin dadi na rudi abinda an rudi a dan kara abu ga wuta sai a jaye ko amma ana dan kawo maka sai a jaye to shi a rudi to duk jin dadin da zaka yi duniya kamar rudi ne in ka ci dadi sosai dai ina yake yau in ka ci daɗi ka sha daɗi ba ra ka sha AC ina yake yanzu babu shi wa malhayatul duniya illa mata'ul ghurur wani yace rabbana innaka man tudkhilin nara eh ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته mm وما للظالمين من أنصار
masu imani ce addu'a da suke suna cewa rabbana ya ubangiji innaka man tudkhilin nara haƙiƙa duk wanda ka sa cikin wuta faqad akhazaytahu wallahi ka tozarta shi duk wanda ya shiga wutar jahannama ya tozarta Allah ya kare mu Allah ka sa ba mu cikin rabon wutar jahannama Allah ya ce ma lil zalimin min ansar azzalumai ba su da wanda zai taimaka musu don haka neman tsarin Allah daga azabar wutar jahannama yana daga cikin mafi girman addu'ar da adade ka ba muhimmanci shi yasa daga cikin addu'ar ta zo ta neman tsari daga azabar jahannama shine kace Allahumma inni a'udhu bika min azabin nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal aka ce duk lokacin da kai wannan addu'a to wutar jahannama da kanta za ta ce Allah ka tsare wannan bawa daga shiga cikina domin ta san bala'in da a ciki haka na azabar kabari wato muna kallon addu'an ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun yayi a cikin sallah to azabar kabari ita ma azaba ce mai matuƙa hadari wannan azaba ta kabari bata shahi kahiri ɗaya ba har da musulmi ana azabar kabari malamai suka ce musulmi ma ana mai azabar kabari saboda wasu laifuka ne daga cikin abin da ka jawo azabar kabari akwai annamimanci wanda ya yawo ya shahara cikin mata an yi an ci ai ba ki san abin da wanci ta ce ba ai kaza ai kaza to wannan yana cikin abubuwan da ke kawo azabar kabari daga cikin abubuwan da ke kawo azabar kabari akwai rashin tsalki wurin fitsari wannan yana kawo shi ma azabar kabari malamai suka ce yana ewa dan aljanna kake amma ka aikata laihuka to idan aka bizne ka bayan ka mutu sai a yi ta maka azabar kabari ko da za a tashi gobe kiyama baka da zunubi ko guda sai kai aljanna to amma kuma ko shi ai musiba ne wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sahabi ne mai daraja mai kima annabi na so ne annabi na girmama shi har ya kasance in ya taho annabi ya hana tashi a gaida wani amma sai annabi ce qumu li sayyidikum ku tashi ga shugaban ku nan shine sa'ad ibn mu'ad Allah ya kara masa yadda ran da ya ran da ya rasu mala'iku ne suke dauka gawar shi sai da sabai suka ce ba mu jin nauyi ga sa'ar da jiki amma ba mu jin nauyin yadda muke ɗaukar gawarsa annabi ce ina ku za ku ji nauyin ta alhalin mala'iku ne ina ina ganin su ga sunan wani saman wani suna ɗauke da gawar shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce wani mutum guda ya tsira daga matsa kabari da sa'adu ibn ma'az ya tsira daga matsa kabari ashe kenan babu wani wanda kabari ba zai matse shi ba Allah subhanahu wataala ya sassauta mu ne muna kariya Uthman bin Affan ya kasance in ya ga kabari hankalin shi na tashi yana tsorata yana kuka a ce ma missa baka cika tsoron lahira bisa kabari yace saboda kabari shine awwalu manzilin min manazilil akhirah shine masauki na farko daga cikin masaukan lahira shi yasa kabari ya tsorata shi bisa ga komai don haka dole ne mu rinka neman tsari daga azabar kabari haka nan wa min fitnatil mahaya fitinar rayuwa malamai suka ce babbar fitinar rayuwa ba shine rasa abinci ba ba shine rasa tufafi ba ba shine rasa kuɗi ba fitinar rayuwa shine ka rayu ba bisa addini na kwarai ba ka rayu ba bisa tafarki na sunna ba Allah ya kare mu haka nan daga fitinar mutuwa wato ka mutu ba kan addinin musulunci ba ba fitinar mutuwa shine ka mutu wurin hadari ba ko ka hada cikin rijiya wannan duk ba shi bane fitinar mutuwa sannan wa min sharri fitnatil masihid dajjal haka nan daga wato sharrin fitinar masihid dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi abinda nake ji muku tsoro shine dajjal shauru ghaibin muntazar mafi sharrin abinda aboyi wanda aka jira kowa na jiran zuwan dajjal amma zuwan shi ba alkhairi bane wane ne dujjal menene aikin dujjal a ina dujjal zai zo wani aiki zai yi wannan tambayoyi duka ainihin imamun nawai a cikin riyadu salihin ya kawo ƙarshe-ƙarshe sosai akan sha'anin dajjal malaman sunna masu kutubu sita sun yi rubuce-rubuce akan dajjal da illolinsa matsalar dajjal ko ka mutu baka huta da shi ba yana iya tashe ka cikin kabari wanda daga cikin ƙwarewar dajjal yana da alaƙa da technology wanda ake samun ci gaba na zamani babban abin da an matsalar dajjal ya yi yanki da nafin don su yanki da nafin kuɗi na suka amshewa da ainihin rayuwa ka shi dajjal imanin kai kwacewa ta hanyar siddabaru da technology da sauransu to turawa yahudawa sun fara shimfiɗa ga zuwan dajjal ta hanyar su yadda suke zage mutane imani da dabarunsu da ainihin kimiyyarsu da suke da ita to dajjal shine shugabansu kuma zai zo ƙarshen duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya mana kariya daga sharrin dajjal sai ce addu'a addu'a qabla as-salam ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنه وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه الدعاء قبل السلام sai addu'a kamin mutum ya sallame sallah thumma yad'u li nafsihi bima badalahu sannan mutum ya addu'a ga kansa ga abin da ya bayyana gare shi bayan kai wannan addu'a to nan ne zamu ce addu'a ta kusa gida biyu addu'a ta kasu gida biyu masu biro su rubuta wanda ba su da biro kuma sai su bari shi kenan bayan sati guda a tambayar su sun manci daman balarabi ya ce ma ku tiba karra wa ba ku fi da farra duk abin da an ka haddace to zai tserewa ce amma abin da aka rubuce zai tabbata akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala du'a'u ibada du'a'u ibada ita ce addu'ar da annabi ya ce a yi ko annabi ke yi wadda an ka rawaito ita addu'a ce ta ibada ka yi ka samu lada kuma galiban tana da alaƙa da lahira akwai du'a'u mas'ala wata mas'ala da ta tunkaro ka sai ka sa ta cikin addu'a wannan ita ce du'a'u mas'ala to wannan ta farko da muka karanta ita ce du'a'u ibada domin annabi ne ya ce a yi wannan addu'a sai ta biyu da za mu karanta ita ce du'a'u mas'ala wata mas'ala da ta tunkaro ka summa yad'u li nafsihi sannan yayi addu'a ga kansa bima badalahu ga abin da ya bayyana gare shi mimma sabata fil kitabi was sunna cikin abin da ya tabbata a cikin qur'ani da hadisi wa huwa kathirun tayyibun abu ne mai yawa kuma yana da kyau fa in lam yakun indahu shay'un minhu in baka da wani abu na addu'ar da an hakoyar daga sunna da abi ma tayassara lahu to yi addu'a da abin da ya sawaka gare shi bima yanfa'uhu fi dinihi aw dunya ga abin da ke amfanin sa addinin sa da duniyar sa an fahimta ko sai kai addu'a ga abin da kake tunkara bismillah at-taslim wa anwa'i sallamiwa da nau'ukan sallamiya ya aka sallamiwa ga sallah kun ga komai ya farko yana ƙarshe mu haro kabbara haraba ga mun kusa ga sallama wannan darasi ne ga dan adam ci gaba ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة وهو على وجوه الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره الثاني مثله دون قوله وبركاته يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الثاني السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره الرابع يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل به إلى يمينه قليلا Imam Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama ya ce sun mai sallimu an yaminihi mutum ya sallame gefen damansa wa huwa rukunu rukuni ne ko ke dai ka salla cikin gida in zaki sallami ya ki juya gefen daman ki ka sallami in liman kake kai haka nan in ma mun kake kai haka nan hatta yara hatta yura shadidi hatta yura bayadu khaddihi al-ayman har sai an ga hasken kuncin ka na dama ba a dai sallama haka assalamu alaikum a assalamu alaikum shi as-sunna assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai waɗanda an bayan ka sun ga kuncinka wa an yasari haka nan gefen hauni hatta yura bayad khaddi al-aysar sai an ga hasken kuncinsa na hauni walau fi salatin janaza ko ga ko da ku sallar janaza ne kun ga sai a gyara sallar janaza ita ma haka na ake sai an sallame haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa yarfa al-imamu sautihi bis salami illa fi salatil janaza liman zai daga sautin sa a wurin sallami banda sallar janaza ba sai ya daga muryarsa sosai ba ya dai yadda za'ajin ya sallame wa huwa ala wujuh sallame wannan tazo akan huskoki daban-daban al-awwal yace na farko kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gehin dama assalamu alaikum wa rahmatullah gehin hauni kenan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ta farko kenan asani na biyu mislahu zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah banda wa barakatu siga ta nawa ta biyu in ka ji wani yayi wancan sai ka ce ya tabbata sunna ce in wani tara hankali ka ta ko ne kwantar da hankalin calm down please calm down an bayyana ko ya halatta na uku assalamu alaikum wa rahmatullah gefen dama assalamu alaikum an bayyana ko ya halatta an yi sari na hudu yusallimu taslimatan wahidatan tilqa a wajhi sai ka ce assalamu alaikum wato gehen huskarka yamilu bihi ila yamini kalin kana dan ya haka assalamu alaikum ya halatta ba ka sallama guda ta halatta ba wace bata halatta ba amma dai duka ayi in hadisi suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to ayi wannan ne wata ran ayi wannan ba za a rike guda ba to a ce dole sai mun yi haka nan an fahimta ko Allah sa mu dace eh ya gaskiya yana da kyau haka ne a dan baka eh bai dace ba gaskiya eh Allah samu dace to ga wani tambihi da albani a ƙarshe yace akhil muslim ya kai dan uwa musulmi hada ma tayassara li wannan shine abin da ya sawaka gare ni min talqis sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam na takaice maka littafin sifatu sala muhawilan bidhalika ina iya kokari na an uqarribaha ilayka in kusanta ta zuwa gare ka hatta takuna wadihatan ladayka hatta zama ga hili gare ka masilatan fi dhihnik kana iya suranta ta a cikin kokolwarka wa ka annama taraha bi ainika kamar kana ganinta da idanunka wa idza anta sallaita nahwa ma wasaftu laka haqiqa in kai salla irin yadda ni siffanta maka min sala laka min salatihi sallallahu alaihi wa sallam na salla annabi sallallahu alaihi wa sallam wa inni arju min Allah ta'ala to ina fata ga Allah madaukakin sarki an ya taqabbalaha minka ya karba maka wannan sallah li'annaka bidhalika domin yin wannan da kai takuna zaka kasance qad haqqaqta fi'lan hakika tabbatar da ainihin qaulan nabi sallallahu alaihi wa sallam zancan annabi sallallahu alaihi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga ina sallah ثم عليك بعد ذلك sannan ya zama wajibi gare ka bayan wannan bayani da ni Allah tansa kada ka mance al-ihtimama himmantuwa bi istihdaril qalbi halattu zuciyarka a lokacin da kaka sallah kasancewa sallah ta kaka wal khushu'u fiha da khushu'i a ciki tsoron Allah da natsuwa fa innahu huwal ghayatul kubra domin shine babban manuha min wuqufil abdi tsayuwar bawa bayna yadayillahi ta'ala fiha tsayuwa wato ainihin bawa gaban Allah madaukakin sarki a ciki wa bi qadri ma tahaqqaqa fi nafsika gurgurun abin ga da ya tabbata a cikin rayuwarka min hadha alladhi wasaftu laka amin nisfanta maka min al khushu'i na khushu'i والاحتذاء لكوي بصلاته صلى الله عليه وسلم ده صلى منزون الله صلى الله عليه وسلم يغرغر يد كفتن سين صلى نن يكون لك من الثمرة المرجوة ذاك سام ايه itace wadanda ake fata menene aye itace wai lada allati ashara ilaiha rabbuna wadda ubangijin mu ya ishara zuwa gare ta tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya bi kauli yace mi إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر sannan ولذكر الله أكبر sannan والله يعلم ya'lamu ما ma tasna'un Allah ce lalle sallah tana hani daga alfasha da munkari amma wace irin sallah irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khitaman to karshe dai conclusion karshe gaba ɗaya karshen tika tika tik as'alullaha ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki an ya taqabbala minna salatana ya karɓan mu na sallanmu wa sa'ir a amalina da sauran ayyukanmu wa yadda khira lana sawabaha ya aje mana ladata ila yawmin alqa idwa ranar da zamu haɗu da shi wace rana يوم لا ينفع مال ولا بنون
Mm.
إلا من أتى الله بقلب سليم ya ce yau malayan fa'umalun ranar da wata dukiya ba ta amfani wala banun ‘ya'ya ba su amfani illa ban atallaha sai wanda ya jima Allah bi kalbin salim da zuciya fitatta mai imani walhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai Allah subhanahu amin ya hayyu ya qayyum amin ya hayyu wa iyyakum Allah subhanahu ta'ala ya amsa muna kuma ya bamu ikon aiki da abin da mun kaji mun karanta insha Allah wani lokaci Allah ya kai mu za mu ƙara zaɓo wani littafi daga cikin littafan malamai ko shi Muhammad Nasiruddin Albani ko kuma wani malami wani littafi mai amfani ga al'umma domin mu sake karanta shi da fatar Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muka karanta ku da kuka yi kokari kuka halarci wannan daura tun daga ranar farko har zuwa yau Allah ya saka muku da alkhairi malam saifullah da ya taso daga sokoto ya zo ya ja mana wannan karatu Allah ya saka mishi da alkhairi ya mishi tawfiki ya biya mai bukatotinsa na alkhairi malam hudhaifa malam hudhaifa sani hafizahullah al-amin Allah subhanahu ta'ala ya biya mai bukatoti ne na alkhairi Allah ya karfafe shi Allah ya taimake shi Allah ya ƙara mishi arziki da wamammi da lahiya da wamamma da imani da ikhlasi Allah subhanahu ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah so